نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله يومنا قومة قومة كوشة عليكم muna sha ɗaya ga watan rabi'ul awwal hijira annabi sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya dace da a nawa ne uku ne ko wanda ya dace da uku ga watan tara shekara ta dubu biyu da ishirin da biyar muna ci gaba da yin karatu a cikin littafin bulugul maram من أدلة الأحكام من أتكن باب الصيد والذبائح باب da yake bayanin hukuncin farauta da kuma hukuncin abubuwan da ake yankawa Malam ya ce wa ana adiyyar radiyallahu anhu qal nan ne ko an karbo hadisi daga adi Allah ya kara masa yarda yace sa'altu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam na tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama an saidil mi'rad daga yin farauta da ainihi mabigi ai tsallake ba shi bane wannan zamani ha ina zamin yi shi ba yi shi ba ana zamin karanta shi wani adi bin hatimin radiyallahu anhu qal an karbo hadisi daga adi dan hatim Allah ya kara masa yarda ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzala tsira da aminci Allah su kara tabbata gare shi ya ce idza arsalta kalbaka almuallama idan ka aiki karanka wanda aka koyar da shi farauta fadhkur ismallahi ta'ala alayhi to ka bari sunan Allah a gare shi fa in amsaka alayka idan ya kamo maka fa adraktahu hayyan sai ka iske abin da ya kama maka da rai fadhbahu to ka yanka shi wa in adraktahu idan ka iske abin da ya kamo katala ya riga ya kashe shi walam yakul minhu bai ci komi daga wannan abin horautar da ya kamo maka ba fa kulhu to kaci wa in wajadta ma kalbika kalban ghayrahu idan ka samu wani kare ba karanka ba tare da karanka wa qad qatala kuma ya kashe abin da ya kama na farauta din fala ta akul minu kakkaci fa innaka la tadri dan baka san ba ayyuhuma qatalahu wane ne cikin karan guda biyu da naka da na wani ya kashe wannan abin farauta ba mamaki shi wancan wato wanda ba karanka ba shi ya turo kan shi ba ba aiko shi akai ba kai kuma naka kai ka tura shi ba mamaki wanda ya turo shi ba musulmi ba ne kaga bai faɗi suna Allah kan shi ba wa in ramaita bi samika idan kai jifa da mashinka ko kibiyanka fadhkur ismallahi ta'ala ka ambaci suna Allah wannan hadisi abin da yake nuna mamu wato yana nuna mana yin harauta da abin da za a yi harauta da shi na biyu muna ganewa ko yawwa domin ana farauta da da abin da yake a mai rai kamar tsuntsu ko dabba ko yawwa wannan hadisi ya zo da bayanin yin farauta da mashi ko da kibiya saboda Allah ta'ala ya ce da ma tanaluhu aydikum wa rimahukum hannuwanku suna kama shi akwai abin warautar da zaka kama da hannunka akwai kuma wanda zaka kama shi da abin da ka halba muna ganewa ko to saboda haka nan hadisi ya zo da wa in ramaita bi sahmika idan kai halbi ko kai jiba da mashinka ko da abin jifanka wanda za a iya kashe abin warauta to ka bari suna Allah shi ma gare shi to in ka zo ka iske da rai sai ka yanki muna ganewa ko wannan hadisi yana karantar da mu abubuwa da dama na farko mu sani cewa wato farautar kare ba ta halitta sai idan mai shi ne ya aiki shi amma in shi ya saki kanshi to bai halitta ba a wurin jumhur karanka ne kake farauta da shi amma kawai baka lura baka ga abin farauta ba kawai sai da kaga ya bi shi da gudu ba kai ka ake ba shi ya ake kanshi ko to wannan wani mafi yawan malamai sun ce ba a cin shi abin da ya kamo din na ya kama makan shi ne dalili ga saboda manzala ce idan arsalta idan ka aiki karanka ina abin da ake fahimta cewa idan baka aike shi ba to ba naka bane muna ganewa ko kuma dama kare ko kuma dabbar da ake warauta da ita ba za ta zamanto dabbar warauta ba sai in an karantar da ita hakikanin kuma wanda ake karantarwa shine wanda za a nuna maya da haka ake koya mashi a nuna mai ga abin harauta ce shi kamu naka ne ai kana yi mai magana yana jin ka ko kuma ka tsawace shi sai ya tsawatu ka ba ya tsawa ka bai faɗa sai ya bari ka san kare akwai alkawari ko ba haka ba shi yasa mai shafi ya ce wa qad qila kun kal kalbi yuqsihi ahluhu wa ma ya'tali fi nusihim mutabadira yi ƙoƙari ka zamanto kamar kare kare ne za a kore shi amma sai ya dawo akwai alkawari gare shi saboda tsananin sabo da mutane to hakikanin karantar da kare shine a zaburar da shi a firgitar da shi ya je kamo warauta ya je ya samu ko kuma a mai fada ya ɗauki waɗanda aka mai shi kenan kaga ya zauna muna ganewa ko to wannan da haka ake gane cewa wannan karen koyayye ne an karantar da shi kamar yadda Allah subhanahu wataala ya ce tu'allimuna hunna mukallimina tu'allimuna hunna mimma allamakum Allah kuna masu koyar da karnukan ku farauta kuna koyar da su abinda Allah ya koyar da ku muna ganewa ko mana kuna ba su ilimin da Allah subhanahu wataala ya ba ku daga kare ya zama almajirinka ya dauki karatu sosai abinda ka sai sai abinda ka hana shi sai ya bari to irin wannan karen da shine ake farauta irin shine wanda in ya kamo to sai a ci abin da ya kamo abu na biyu da wannan hadisi yake karantarwa manzo Allah ya ce fadhkur ismallahi alaihi idan ka saki karen ka je kamo ma farauta to ka bari suna Allah a gare shi kamar yadda Allah ya ce wadhkur ismallahi alaihi ko wa kulu mimma amsakna alaikum wadhkur ismallahi alaihi Allah ta'ala ya ce ku ci abin da karnukanku suka kamo maku na farauta ku bar sunan Allah a gare shi. Saura ka kenan babu makawa, da lokacin da za ka sakin karanka ya kamo ma farauta, to dole sai ka yi Sai ka yi bismillah, sai ka ce bismillahi. Ka ce bismillahi. Yawwa. kenan abin da yake nuna halaccin cin wannan abu amma in ba ya bismillah ba ya tayi to ba za a ci ba a sai in ka same shi da rai ya kamo da ran shi da lafiyar shi kai sai ka yi bismillah ka yanka abinka duk da shi ya kamo shi amma tun da bai mutu ba da ran shi malamai sun yi sabani wurin shin wato yin bismillah din nan wajibi ne ko ko mustahabi ne wasu malamai suka ce wajibi ne waɗansu ko malamai suka ce mustahabbi ne kowa dai da irin fahimtar da yake nuna suna ganin dole ne in za ka sakin karanka ya kamo ma abin warauta ka ce bismillah wasu kuma suna ganin in ka yi daidai ne in ba ka yi ba ma daidai ne in ka yi sunna ne in ba ka yi ba ka bar sunna ba wajibi ka bari ba suna da maganganu da yawa dai da suka yi kan wannan matsala din ba za mu tsaya mu ta kawo maganganunsu ba hadisi da ya nuna mu wato shar'ancin yin bismillah a lokacin da za ka sakin abin warautarka ya kamo ma abin da za ya kamo ma na farauta. Muna ganewa ko? Matsala ta gaba daga cikin matsalolin da hadisi yake karantar da mu. Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce in ka iske shi da rai ka yanka shi. Wannan dalili ne akan cewa dole ne ka yanka abin da karanka ya kamo maka in ka iske shi da rai. bai halitta sai da mi sai da wannan yankan kuma wannan gaba ɗaya malamai ba su yi sabani a kan haka ba sadaka idan mutum ya zo ya iske shi akwai sauran rayuwa tare da shi to shi sai yi da yanka shi ba zai halitta ba ba tare da mi ba ba tare da yanka ba imamun nau ya ce wannan da ijma'in malamai ne duk malamai gaba ɗaya sun yi ijma'i akan cewa in dai ka iske abin da karanka ya kamo ma na farauta to wajibi ne ka yanka shi ba ka bari ran shehita tun da ka iske shi da rai kamar ka bari ran shehita to shi kenan ya zan moshe ke saboda gaban ka ne amma in ya kamo ma shi ko da matacce ya kawo ma tun da ka yi bismillah shi ke amma inda rai to wajibi ne ka yi mi wajibi ka yanka sa'an nan kuma da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa yana darakahu idan ya same shi wa katala karen ya riga ya kashe shi walam ya akulhu bai ci ba mana an karen ya kawo mashi matacce ya shakike shi ya mutu kenan tunda ya kawo shi matacce bai ci ko bai ciki ba to kai sai ka ci waccan bismillah da kai lokacin da ka sake shi ta isa kuna ganewa amma in kai iske da rai to wannan bismillah ba ta isa sai kayanka yawwa to saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan ka iske da rai ka yanka in kuma ya kashe shi bai ci komi ba shikenan sai ka ci in kuma kaga ya kawo mashi amma ya ɗebi rabon shi ciki to nayi ne ba naka ba domin ya har ya ci ya kawo ma saura sai ka ce mai zai ka canja abin ba ni ci kai hushi ka ce ba ka ci gobe ba zai kara ba ko Allah ya samu dace wannan shine kanan daga cikin wato abinda wannan hadisi yake dauke da shi na bayanin wato waɗannan hukunce hukunce na yin farauta addinin musulunci ya karantar da mu komai da komai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace fa in ghaba anka yawman ko idan abinda aka kamo ma na farauta ya bace ma baka gan shi ba mana in ka harbe shi da kibiya ko ka je shi da mashi ka zo kai ta riba baka gan shi ba kai ni kana nema sai gobe ka gan shi falam tajid fihi baka samu komai cikin wannan abun ba illa athara sahmika sai dai alaman mashin ka da ka je shi da shi fa kul ka ci in sheta in ka ga dama mana sai sai gobe yau ka halbe shi amma sai gobe ka iske shi amma da kai iskiya baka ga alama komi tare da shi ba sai alama jihar da kamashi to ya halitta ka ci abinka kaga ya mutu aiko tun saboda kayi bismillah da kalbi shi ko baka samu wata alama ko wata dabba ta cije shi ba ko ya fada wani wuri a alamar da ya mashin ka ne ya kai mai ya mutu to ya halitta in kana so manzala ya ce ka ci ba dole ba wa in wajadtahu ghariqan fil ma'i idan ka same shi kuma ya fada cikin ruwa ya nice cikin ruwa bala ta ku tsarkaci saboda yomi ruwa ne suka kashe shi ba mashinka ba ba halbinka ba ne ba kaushinka ne ya kashe shi ba wa za lafza muslim wannan lafazin imamu muslim haka yake haka imamu muslim ya rawaito shi saboda haka in ya bace baka ganye ba sai gobe in ka iske alaman mashinka da halbinka gare shi sai ka ci abinka in kana so in ba kaso kuma sai ka ɗauko ka kai makaranka ko ka kai ma wata dabba ta ci ko ka kai ma gidanka ka kai ma yaranka halal ne ni nama idan kuma ka samu ya wada cikin ruwa ya mutu sai bayan wani lokaci ka zo ka iske shi to kaka ci wannan ya nuna kenan koda akwai alaman mashinka alaman harbin ka gare tun da dai cikin ruwa ka same shi ya mutu ba za ka ci ba ko yawwa abin da hadisi yake nuna mu kenan Allah ya samu dace sai malam ya ce wa an adiyin har yau dai daga adi muttafaqun alaihi wa hadha lafzu muslim bukhari da muslim suka rawaito shi wannan kuma shine lafzin muslim wani hadisi na gaba kuma an karbo ne daga adiyin radiyallahu an Allah ya kara mashi yarda qala yace sa'altu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam na tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam an sayyidil mi'raj daga farauta da ainihi icce akwai wani icce da saman shi sai a sa mai wani abin nan kaman kaman abin mashi haka sama sanda ce doguwa amma saman ta sai a sa mata abin mashi haka wani karhi haka yana da kaihi ko ina kamar da irin kaihin mashi to kaga yana da kaihi kuma yana da ni yana da faɗi ko akwai waɗin shi nan gefen shi kuma gefen shi guda biyu dama da akwai shi kaihi gare su ko au da shi yake ce mai mi'rab saboda yana da faɗi kamar gatari kamar kwashi yayi kaga yana da faɗi kuma yana da ni yana da kaihi ko can tsinin shi muke gare shi kwashi gatari ma tsinin shi muke gare shi kaihi amma nan ba gehen shi bai da kaihi to gehen shi yake ce ma mi'rab faɗin shi To irin wannan sanda wadda take rike da tsinin mashi, aka tambayi manzalar sallallahu Alaihi sallama idan aka yi farauta da ita ya halitta ci, faƙala sai annabi sallallahu Alaihi sallam ya ce, Iza asabta bi haddihi, idan ka same shi da kaihin wannan sandai, ka ɓangaren mai kaihi, fakul tokaci. Mana an ka zo kai suke wajen kaihin ne, yake da jini, yanan nan ya same shi, sai ka ce. wa in asabta bi ardihi idan ka same shi kuma da fadin shi wurin da baya da kai hidin kenan kaman nan bugu ne inda ba kai nan kuma yana da kai to inda ba kai hin fa qatala kuma ya kashe fa innahu waqiz lalle shi jefafe ne wannan fala ta kul gaggaci rawahu al-bukhari imam al-bukhari ya rawaito shi hadisi yana nuna mamu wato cewa idan mutum ya halbi dabba da irin wannan abin wanda yake abu ne mai nauyi amma duk da nauyin shi yana da bangare mai kai inda wajen nauyin ne ya bugato ba a ci in ya kashe in bai kashe ba sai ka ci muna ganewa ko in bai kashe ba sai ka yanka ka ci kamar wancan amma in ya kashe to ba a ci amma in wajen kai ne in ka samu da rai ka yanke in ka same shi ya mutu shi kenan ya halitta ka ci kuna ganewa ko yawwa yana hadisi dalili ne akan cewa abu mai nauyi kamar duci in ka halbi in ka jefa abin harauta da shi duci ya kashe shi in ya mutu shi kenan ya zama mi ya zama waqiz idan kuma shikenan da tunda shi nauyi ke gare duci ne bayan da yake da kai shikenan muna fahimta ko waqiz shine al-mawquf wanda Allah ta'ala ce wal mawquzatu wadda aka jefe ta aka jefe ta da sanda ko aka jefe ta da wani abu wanda yake na jifa ko sanda ko duk da abin da za a jifa ta da shi sai ta mutu shi shine mawquza inda Allah ya zaro su cewa urrimat alaykumul maytatu wad-damu wa lahmul khinziri وما إلا لغير الله بي والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيت waɗannan da Allah ya zano wannan cikin su shake ce mawakis shine wanda za a jefa da sanda ko ka bige shi da mota ko da moto kana cikin gudu kawai sai kawo makaro kai fatali da shi kawai to wakiz kenan in bai mutu ba sai a yanke in ya mutu shikenan ya zama musu sai a yadda shi kuna ganewa ku to annabi sallallahu alaihi wasallam yace inda fadi ne sandarka ta kashe shi sanda mai tsinin mashi in wajen fadin ne to an jefe shi ne ya mutu kenan in ya mutu ba a ci in kuma da kaihi ne ko da ya mutu ka zo ka samu wurin kaihi nan ya same shi ga kini nan gare shi to kenan wurin kaihi ya kashe shi sai ka ci abinka kuna ganewa ko Allah ya samu dace wannan hadisi ya kara karantar da mu wani nau'i na kayan farauta shine abin da za a yi farauta da shi in ya kasance mai nauyi mene da hukuncin shi to mai nauyi kala kala ne akwai mai nauyi kamar sanda kaga sanda ba ta da kai sanda ko ina ba ta da kai ko yawa saboda ka in ka jefi abin farauta da sanda misali kamar zabanka zabo ya tashi Allah ya sa kana da radan hannu sai ka same shi da kunku yana tashi ka ka tare shi kawai da kunkunka da hannu Allah ya sa kana da dan hannu kawai ka jefe shi sai ya hwado yana ta faffaffaffai to shi kenan sai ka kama shi ka nemo wuka saboda da ran shi ko sai a yanki idan kuma yana faduwa shi kenan ya mutu shi kenan sai ka tai ka bar shi ko ka doke shi saboda kai yara su je su ci musai ka doke shi gaje a kai shi kwandon shara a yadda ba a ci shi wanda da shi baka ka kashe shi muna ganewa ko wannan shi ake ce ma mawquza dabba ko tsuntsun da aka halbe shi ko aka jefe shi da sanda ko abin da ya kama da waɗannan abubuwa ba a ci Allah ya sa mu dace malam yace wa ana bi salabata an karbo hadisi daga Abu Sa'laba radiyallahu anhu Allah ya kara masa yarda anin nabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi tsira da amincin Allah su kara tabbata gare shi yace idza ramaita bisabika idan kai jiba da mashinka fa ghaba anka sai ya bace maka baka ganshi ba fa adraktahu sai ka iske shi fa kulhu to ka ci abinka kamar wancan wanda ya gabata ko malam yantun sai manzo Allah ya kara nan wanda yace in dai bai ware yin wari ba ka same shi ba wari yana nan bai komi ba bai kumbura ba bai ware wari ba to sai ka ci amma in ya ware wari to shikenan da halitta ka ci shi ba ina abin da yasa bala ya kawo wannan hadisi dan ya nuna mana hukuncin wannan karin da annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hukuncin cewa shi abin warauta ɗaya in ka same shi kwana ɗaya da ka jefe shi ka same lalle ga mashin ka ne ko halbin ka ne ya same shi amma mi ya fara wari to ba za ka ci ba saboda mi saboda warin yana hadisi dalili ne da yake nuna mana haramcin cin duk abin da yake yayi wari naman da ya wari to ya kamata ka guje shi ba zai kara maka lafiya ba sai dai kara mami cuta da nama ya fara wari to shi gina hakura da shi ba wai sai na farautar ba ni naman da ya fara wari to bi za ka yi kana cin abu kana jin wari shi yana wanda yake nuna wato haramcin sai da naman da ya fara wari duk naman da yake da wari to bai kamata sai da shi ba ya kamata kamar dama hukuma dai tana kokarinta ta ware mutanen da suke kula da irin wannan aiki hana mutane cin naman da yake ba da kyau musamman ya ware ɗai yana bashi kaga in mutane suka ci zai cutar da su duk da an dafa shi ko an dafa shi in ka ci sai ka ji wannan warin ko ba haka bane in dai ya fara wannan warin to ko me aka samu shi sai in ka kwana biyu baka ci nama ba ka dade baka ci nama ba shi kenan suke ta daushewa kai ta can abinka haka amma in dai akai akai kana dan cin nama to da kaji nama yana da wannan wani kuma galibi in mutum ya dade bai ci nama ba in ya cire wannan bai mai komi Allah na tausaya mai tunda ya dade ba a gamu ba amma dai ba da kyau amma malamai suka ce wannan hadisi yana ɗaukar shi akan cewa warin sai in zai cutar da mutum ko kuma ya zamanto ya yi muni kwarai ko kuma a ɗauke shi akan malam yantun in dai bai wari ba wato ba haramun bane amma ne sun samu ne a nisance shi haka dukkan abubuwa gaba daya ba wai nama ba ko abinci shinkafa ce tuwo ne wake ne ko menene ma musamman wake yawa da bugawa to in ka ce sai ya bige ga sosai sai ka gaya mai gidan kaga musulunci kenan addini ne da ke karantar da mu wato kiyaye lafiyar mu rigakafi in ji dan abawushe ya ce ya yi me ya yi magani musulunci shi ya karantar da mu amma matsalar mun ba ma aiki da koyarwa addinin mu wasa muke da ita yadda muka rama muke al'adar mu ta zo tarihi ko kuma san abin duniya zo ya rihe wurin neman mi wurin neman duniya shi kenan sai mu bari mu cutar kuma mu cuci kanmu ba musulunci ya karantar da mu kiyaye lafiyar mu duk abin da zai taba mu lafiyar mu ya gurbata mu lafiya ya sa mu mu shiga cikin wani yanayi mara daɗi to addinin musulunci ya karantar da mu mu fushi wannan abu duk abin da zai jawo mana lafiya kuma addinin musulunci ya koyar da mu kada ka mu addinin mu addini ne na kiyan lahiya tun kayan bature ya san kiyan lahiya mu muke da ka'idodi na kiyan lahiya tun ba mu san bature ba tun kayan bature ya shigo kasashen mu littattafan addinin musulunci suna nan da rubuta su na lafiya ko malamai sun koyar da mutane su amma zuwan bature shi yasa muka yi watsi da namu mu ba mu aiki da na baturen kuma namu ma mun ke aiki ko ba haka bane na baturen ma daidai ne saboda duk abin da zai saka kiyaye lafiyar ka daidai ne to musulunci ya karantar da mu ayoyin alkurani suna nan masu tarin yawa ne san manzo Allah alaihi salatu wassalam suna nan da dama su ma suna kwadaitar da mu mu kiyaye lafiyar tun bature bai zo ba muke da karin magana rigakafi ya yi magani tun kayan bature ya zo muna da wannan ba wai daga baya ne maka san tun kakanni da uwaye bature duka yaushe ya zo wurin mu bai wuce shekara 200 da ya zo wurin mu in ma ya kai shekara 200 to kafin wannan ya muke rayuwa muna da ka'idodin mu na kiyaye lafiyar muna da malamai tun wannan lokacin tun wannan lokacin su shehu usman dan wadiyo sun yi nisa sun yi nisa da karatunsu malaman sun yi nisa da karatunsu malaman malaman sun yi nisa da karatu kuma ana koyar da mutane ana gaya ma mutane sai dai ka san mutanen mu yadda suke sai hakuri Allah ya kara mana hakuri wa na Aisha radiyallahu anha an karbo hadisi daga nana Aisha Allah ya kara mata yarda ta ce anna kauman ƙalulin nabi sallallahu alaihi wasallam wasu mutane sun ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam inna kauman lalle wasu mutane ya tunana suna zo mamu billahmi da nama la nadiri ba mu sani ba a zakaru smallahi alaihi shin da za su yanka dabba wannan naman da suka zo mamu da shi sun faɗi suna Allah wurin yankan sha'amla ko ko ba su faɗi ba mu ba mu sani ba mu dai muna gani suna zo mu da nama daga wasu wurare kamar kai na turai kai na turai na kashi da kai na turai na talo-talo ko ba haka ba to kaga ba mu sani ba ana faɗin suna Allah ko ba a faɗi annabi sallallahu alaihi wasallam kale sai ce sammullah alaihi ku ku bari suna Allah ga namu antum ku wa kuluhu ku ku ci namu wannan magana kun sani ba ku sani ba ku ci nama ku ce bismillah kawai rawahu al-bukhari imam al-bukhari ya rawaito wannan hadisi wannan hadisi dalili ne da yake nuna mun me cewa wato da abinda ko duk naman da ka gani wanda baka san an faɗi sunan Allah a kan shi ba ko ko ba faɗi ba to za ka yi cin shi muna ganewa ko asalin hadisin cewa ta wasu mutane ne sabon musulunta suke zo musu da nama to kaga kenan sabon musulunta ba komai yake sani ba ba komai ya sani ba Sadaka da Aisha ta ce bata sani suna faɗin sunan Allah ko ba su faɗin sunan Allah sai manzo Allah ya ce bari shakku ci naman ki kawai. Ku ce bismillah ku ci naman ku kawai. Yana wannan hadisi yana nuna mana cewa sabon musulunta ba komai ne ya zama wajibi a koya mushi ba. Saboda sai a rikita shi. Da wanda ya dace cikin musuluncin ma me ya sani bari sabo. wanda ya dade cikin musulunci ma me ya sani bari sabo ko ba haka ba haka muke rayuwa ba mun dade cikin musulunci amma ba ba mu damu da koyarwa addinin ba ba mu damu da karatuttukan ba ba mu damu da nan me ya kamata mu faɗi ba can me ya kamata mu faɗi can me ya kamata mu faɗi ba ruwan mu bare wanda ya shigo yau yana sabo tsara kenan shi ma dole ne a lallaba mashi a hankali a hankali aka ce koya mai komi za a yi aka sai a rikita shi gaba ɗaya sai ya kasa rike komi mutum ya musulunta ya karɓi kalmar shahada kawai ka zo ka ce mai to addinin musulunci fa shiga-shigan musulunci guda biyar ne shaida ba abin bauta da gaskiya sai Allah shaida annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma'aikin Allah ne sai da sallah ba da zakka azumi aikin hajji in kana da iko ka zo ka ce mai ga sharaɗin la ilaha illallah duk sai ka ruda shi su biyar din ma ya rike bare ka kai magana wani sharaɗi biyar din ma dole ka bi shi a hankali in ka ce biyar din tunda biyar din ma yanzu da yawa cikin musulmi ba su rike su ba wanda ya gaji musulunci bai rike su ba bare sabo kuma da ya musulunta kaka sai a bi shi a hankali ka ce mai wato shiga-shigan musulunci biyar ne shikenan babban cikinsu shi ne ka yarda da ba a bauta ba kowa sai Allah kuma ka yarda da cewa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda kace ashhadu anna muhammadar rasulullah ka yarda da cewa ma'aikin Allah ne shikenan gobe sai ka kara mashi ka kara maimaita mai kuma sai ka kara mai wani karatu sai ka ce to akwai sallah wannan da kaga muna yi kullum guda biyar wanda shi ka yi su to akwai ta ita dole ne a yi ta duk wanda bai yi ta ba in ya mutu dan wuta ne shikenan gobe kuma sai ka kara mai da abin nan zakka ka faɗa mai ga akwai zakka akwai kuɗi ga akwai zakka sai ka bar shi haka nan sai ka ga ya rike biyar din cikin kwana biyar sai ya rike su kullum ka baya guda shikenan kuma kwana na shidda kuma sai ka zo ka mai bayanin me ake ni da kalmar shahada din a takaice sai ya rike kwana na gaba kuma sai ka bayyana mai me sallai kwana na abin nan na takwas kuma sai ka bayyana mai mai zaka ya take a takaice duk ka takaita mai kai ta min shi kana mai mai ta masu kana kara mai karatu ciki sai ga kahin shekara guda bangaren shika-shikan musulunci ya zama malami dai ya rike su da kyau saboda baka ruda shi ba amma an kace ruda shi za kai kai ta gaya mai kuma ka ce tawo mu makaranta ka sauraro malamai karatu na karatu an yi nisa ana ta yi ya za ya rike wannan karatu suka bi shi a hankali yake bi a hankali ya musulunta shi kenan ya tsira ko kai ba komi ka sani cikin musulunci ba wale ka ce dole sai ya san komi ya riga ya tsira ya baro kafirci ya musulunta ya gama sai a bi shi a hankali ba kan mutumin da zai ce la ilaha illallah ba komi bai ba bai ma san ma'anarta ba kayan ku kare kayan a ce je yaro wallahi sallah ko ya wanka ya mutu to ina za ta haya wuce za ko aljanna inan komi lallabawa ake a hankali a hankali ga musulunci ba shekara 23 ana saukar da alkurani ba wadda hikima ta abu komi a hankali kana so ka haddace qur'ani ka dauki shekara 23 mana sai ka haddace shi da kyau amma so kake ka haddace Qur'ani cikin daga bana zuwa bari ka kayyade ma kanka kai ta wahala ta wahala kaga mutum da ya biya su wala ana kan shi natsuwa gauba ba a karatu da gaugawa Allah ya ce la la tuharrik bi lisanaka litajal bi wala tajal bil qur'ani min qabl an yuqda ilayka wahyu haka yi sauri ka ba hankali maka sai ka kayyade ka ce so kake baɗuwar haka kuma wai baɗuwar haka so kake kaji ƙur'anin zau bai yi ba ba a hankali ba a hankali har da ƙur'ani falala gare ta daraja ce babba matsayi kake ƙara samu wurin Allah matsayinka na musulmi amma ba ba dole dole ce wanda in baka yi ta ba Allah zai azabtar da kai ba abinda ke dole ka iya karatun ƙur'ani ka zai karanta ka yi imani da alkurani ka zan yake da shi shine abin da yake wajibi gare ka amma har da ba kowa Allah ya rubuta masa ya harda ce ba Allah ya rubuta ma to ba hankali maimakon shekara ɗaya ce na shekara biyar zani in haddasa Qur'ani to sai ka ji abin ya zo ma da su amma ka girma kana tunanin yan matan da za ka aure kuma kana tunanin ayoyin Qur'ani na Qur'ani zai zanna maka zai zanna kuma kana tunanin aikin da za ka yi a samu kuɗi duk hankalinka ya rarrabu haka ba zai yi ba amma wani ɗan yaro ne ɗan shekara goma sha ɗaya zuwa sha biyu aka ce ba da ke so ko ba da wace wannan yana yiwa to da bai da matsala komi shi ba kai suke shi ya yi tagumi yana tunanin wai gobe me za a yi ban da karatun nan ba komi cikin kai shi kai kuma ba kai ya wani lokaci ma kwana sai ki ɗaukaka saboda tunanin gobe tunanin gobe saboda aljihunka ba ko dala to kaga hankali ya rabu ne karatun ma sai ka ji ba ya shiga sosai kana yi yana hita kana yi yana tukumce ma saboda hankalinka ba wuri guda yake ba ba ana son natsuwa dan ka natsu to ko kana da natsuwa ma ba ka da matsaloli to ka sa lokaci mai tsawo saboda da abin da aka yi da sauri to kowa da sauri za a rasa shi Allah ya samu dace. Alaka da hadisi yana nuna mun wato cewa a waɗannan mutane ko kuma dabbar da baka sani ba in dai ta zo daga wani bangare ne na wanda ka yarda da shi. Musulmi ne. Muna ganewa ko? Ka san musulmi ne ya zo ma da wannan nama. To tunda musulmi ne kaga da waya musulmi yanka bai faɗi mi ba. galibi musulmi in bai iya yanka ba ma yana nemo wanda ya iya yanka ya mushi haka musulmi tunda karatun yankan cewa ake wahala ke gare shi shi ko kowa ya iya shi bismillah ce ake cewa bismillah in ka kara Allahu akbar shikenan to ina wahala take sai yankan yankan kuma waɗannan jijiyoyin waɗanda suke kewaye da makoshi su ne ake so ka kace su bayan ka yanke makoshin shikenan da sun hita shikenan rai ya hita to babu wani abu bismillah kuma kowa ya iya ta to amma dai mutane na yin ladabi saboda suna ganin wato aikin malamai ne bari su ba don su ma malaman samu rabon su Allah ta'ala ya hana mutane su yanka da kansu to da in an yanka za a ba malam kuɗin yanka ko kuma a kawo mai wani rabanya cikin dabbar da aka yanka kaga ai malam shi ma sai ta da komada Allah ya samu dace nawa ake sallama na da goma takwas ake kira tambayoyi suna da yawa to ina ga bari mu tsaya bari mu tsaya haka na abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada kuskure kuma Allah ya yi mana Allah ya sa mu gyara suna da yawa ko sunan lamala
wanda yake tambaya mana ya ce mata ce gare shi suka yi alme to ana nan sai suka samu matsaloli ta mai wani abu wanda ya kasa hakuri sai rubuta takarda ya ce ya suke ta saki to sai ga ma magajiyar shi ya ce ga halin da ake sai ya ce a ne hakuri shi kenan sai ya hakuri ya ci gaba da mu'amala da ita ya bar ya adana takardar cikin abin shi takardun shi haka na dan boko ne dama to kuma ana nan sai ta sai ta haihu sai ta ɗauki ciki sai ta haihu yanzu da ta haihu ɗin kuma sai ta sake da aka maido ta daga shan kunu sai ta sake mashi kuma wata abun wanda kawai shi ce bai iyawa sai ƙara rubuta waccan takardar kuma sai maido ta ya ce gata sakin dai uku to sai ta tai gida ashe da ta tai gida baccin ta zawo daga shan kunun nan wadda shi ne ya sake ta ashe ta ɗauki ciki to sai ta koma da ta gida ya ce to yanzu halin da ake ta haihu ya tambayi malumai suka ce mai eh ana iya mai dawo suka ce a shi ne zai ce ya su dai a kawo tambaya wajen ku shi kenan na farko da ta mai laifi eh ta bai laifi na farko ya mata suke uku yawwa sai ya kwashi ta ce kawai ta yi haƙuri ya haƙuri sai aka ci gaba da arme ana nan yanzu kuma sai ta ɗauki ciki ta cikin haihu wannan lokacin wannan bayan ta dawo ta haihu eh ta haihu to yanzu kuma nan kuma ma sai ta kara bata mai rai.
yawan madalla ya aza komai ya zo daidai to yanzu kuma da ta dawo sai ta mai wani irin abin da ya ce bai ya haƙuri kuma sai rubuta sakin nan ukun wancan ɗin sai sake mai na dogo biyu kenan na biyu yawa duk saki sau biyu amma da uku uku kuma dalla to ashe lokacin da za ta hitar da ya ba ta takardai ta tai da ciki wannan ba matsala eh abin da ana yi cikin mai ce Eh, to sai mutum da halin ne- da ake eh.
yake yana iya mutane suka ce wasu suka ce a maida ta a ci gaba da armi ai akwai saura wasu suka ce mishi a ai shi ke eh wannan mutum ne ya samu rikici da iyalin shi sai ran shi ya bace ya rubuta saki uku ga takarda ya bata sai magajiyar shi ta ce da Allah ya haƙuri ya barta ta dawo saki uku gaba ɗaya dama matsala ce ta sabari tsakanin mu. wasu malamai suna ganin uku ɗaya ne a fahimtar su wasu ko malamai na- malamai na gani a fahimtar su ukun uku ne wacce na matsala ce tun zamanin sahabbai da tabi'ai haka ake wasu na ganin uku wasu na ganin ɗaya to sai mu ɗauki ɗayan da ta dawo kuma sai aka sa- ƙara samun sabani amma cikin wannan dawowar da ta yi sai ta samu juna biyu ko haka ne kwarai kuma har ta haihu to kuma bayan ta haihu sai aka samu rikici nan ma sai ya ƙara rubuta mata uku haka
shidda kenan ya sake ta so shidda to kuma sai aka yi katari cikin wannan shan kunin da take yi ya mata wannan sakin kuma akwai ciki Eh, ciki ya shiga to shi da ake tambaya ya za a yi a wasu ce a iya ci gaba bayan mata saki shidda wasu kuma suka ce a a haka nan ne ya halitta saboda wannan shidda a matsayin biyu suke saura guda Wanda kwarai
saboda haka a iya dawowa a ci gaba da rayuwa kuma sakin da ya mata tana da juna biyu yayi ya yi kwarai
juna biyu ba ta hana saki haka ne kenan yanzu abin da ya rage mai saki guda ya rage Masha Allah saka rai.
in ya kare yi kai ya kare tambayan mu kai ya kare tambayan mu da wannan tambayi Allah ya gaskiya
a zan ki kai zuciya ne sa zan ki hakuri ne kwarai
mata sai an yi hakuri da su duk wanda kaga kullun kwanciya hankali bai da matsalar iyalin shi hakuri ne yake yi shi ma ta ciki na ciki
kwarai ayi hakuri kawai na'am na biyu ke tambaya ta ce su biyu ne kishiyoyin juna to sai dukansu sun haihu da suka ta wajen biki guda ta tashi za ta yi wani wuri sai ɗan ke kuka kawai sai kishiyar ta ɗauko ta ba shi mama ya sha wai shine suka ce wannan abu wasu suka mai inkari dan me za ta haka to shi take tambaya dan zuwa gaba ka ta sake yin aikin da ta yi yakin ko ko ka ta sake nesa ah nesa yana haka ba nuna uban shi bane haka ne kwarai kishiyoyi ne guda biyu suna zanne sai guda ta tashi ta bar ɗanta haka ne sai yake ta kuka ita wadda aka bari ɗan ba nata bane sai ta ɗauko ta shayar da shi wasu aka ce ta bari wani me me zai hana wa? wannan macen da ɗiyanta gaba ɗaya matan uban shi ce haka ne kwarai
kaga kenan abin nan duk ɗiyanta gaba ɗaya haramun ne gare shi tunda matan uban shi ce gaskiya
muna ganewa ko da saboda haka kenan kuma nonon da ya sha nawa ne ne na baban ne wannan baban shi ne ai babu wani abu cikin shi Adam wannan yake tambaya kuma yace wai addu'a da ake tsakanin kiran sallah da iqama ana iya kuma a yi baicin ana iqama gabanin liman yayi kabbara harama ko ko a'a dai nassin ya hito tsakanin s- kiran sallah da iqama ne kawai addu'a da ake yi bayan kiran sallah zuwa ikama akwai na bayan kiran sallah kai tsaye akwai kuma na bayan ikama kahin liman ya ta da sallah bayan an yi ikama liman na cewa a daidaita sau kana yi mai da hankalinka kai addu'a masha Allah kai maza kai gauga kahin liman ya ce in liman yana cikin limaman da ke cewa a daidaita sau haka ne wani kai gyara gyara wani ya shigo nan kaga akwai lokaci sai kai ta addu'a ka kwarai kuma irin liman ne da ya ce a daidaita su yawa su ce Allahu akbar ka kaga ba lokaci gaskiya amma ana yi duka ana yi masha Allah na'am wannan kuma yace yana da wani aboki amma a wayan kana kato ne yace yace wai yana iya mai sallama su gaisa koko in ma mai in shi ma ya mai sallama ma kai amsa
yace yana da aboki wanda bai yarda da hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ba eh ko ya halitta mai sallama ko kuma shi in ya mai sallama ya ya halitta ya amsa ko ya kyale shi ya halitta ya amsa kuma ya halitta mai sallama wanda yin saboda su ka'idodi da ma galibi an- ana yin su ga wanda ka saba da su idan sun zamanto malamai ne masana suna da ilimi kawai sun aje ilimin da sun koma suna bin son zuciyarsu haka ne amma wanda bai sani ba kawai biya yake kaga ba ya dauka wannan hukuncin haka ne na'am ya ce mata biyu gare ya ce yana na farko guda tana tambaye shi bashi yana bata wai tun da yake bata bashi waccan ita ma ɗin dole sai ya bata bashi
matan shi e mata biyu ba to guda ta, tana tambaye shi wani bi bashi take so sai ya bata to ce ta biyun ita ma ko bata tambaya ba ya bata Ah.
bashi yawa mutum yana da mata guda biyu guda na tambaye shi na tambaye shi bashi guda kuma ba ta tambaya ba ta ma san ana yi ba eh haka wai ko dole ne shi ma sai ya ce mata ke wancan wai na ba ta bashi ke ba bara a baki inda tana da bukata yadda ta gaya ma ka abin da mace ba ta da bukata aka yi mata bare ba kyauta ka ba ta ba eh kwarewa bashi ne bashi ne kare ji tsoron Allah ta maido maka kudin kaka ce ka bar mata in ka bar mata to ita ma wannan sai ka sai bata.
ka bata gaskiya ne saboda bashi take so kuma in ta maido karba abin ka ba wani gashiyawa ba ne dama bashi ta ansa na'am yawwa. ba laifi
wa kira sallah ko a kira sallah ko haka ne Yau, wannan ke- har yanzu yake tambaya ce cikin matan biyu yanzu to in guda ta yi balaguro tana barin guda gida to wanda suke gidan wani bi zai sai wasu abubuwa haka na bukata da sauran shi to yanzu in wancan ta dawo ita ma sai an saya mata koko an ba ta kuɗin a ya ce matan shi guda biyu guda tana yin balaguro to in ba ta nan yakan sau kayan daɗi ana sha ba da ita ba in ta dawo ita ma sai an sau mata a ai ta ta gudu ta bar ladata Shikenan. ta yi balaguro kuma sai an ranka mata abin da aka yi wata ai ba ai ne ba koranta aka yi ba inda shi ya tura ta balaguro na in shagali gida to kaga zalunci na amma ita ta yi balaguro da kanta shikenan. ba ta nan abin da aka yi ba ta nan kuma sai in ya ga dama don kyautatawa kenan kuma wannan ma ba ya da yana da matsala saboda ta iya zargin ma abin da aka yi ya yi haka nan. To kaga dadi ya mata yawa sai ta ce bata bayar da ba an an yi- an sha dadin da yayi wannan saboda haka sai an karo kawai shikenan kun ci ba ta nan kun sha dadin ku shikenan kan ku gaya mata kan sosai ya ɗauke ku ku yawa haka ne na'am tambaya ta karshe wanda yake cewa eh, yana kai wani biyu abin ga awon alkur'ani nuska ta alkur'ani a yi sawara ta ya ce wajen mutumin da ba musulmi ba ko ya ci gaba da yin haka ko ko ya bari a wanda ake fotokofi da saura eh to in san samu ne ba a san wanda ba musulmi bai taɓa qur'ani wanda ba musulmi ba so ya taɓa alqur'ani alqur'ani na musulmi ne musulmi shine mai sarki wanda ba musulmi ba kazami ne kenan bai kamata ba ka doki a dunnan gyaran takardar alqur'ani ka ba wanda ba musulmi tunda akwai musulman da yawa waɗanda sun yi wannan gyaran sai ka ba su Allah ya samu dace Allah ya rabu da ke bara addu'a wasu takardu ne nashi masu muhimmanci suka bace ya ta kusa shi addu'a to insha Allah ko wani ba Allah da takardun shi masu muhimmanci cikin rayuwar shi suka faɗi yana barin addu'a Allah ya sa a gane su na'am Assalamu alaikum wa rahmatullah. Malam wannan tambaya ce ne ne hukuncin mutanen da ke yin fira cikin masallaci har suke ambato suke yi da waɗansu.
mai hukuncin mutanen da suke hira a cikin masallaci har suna cin naman mutane hira cikin masallaci kala biyu ce akwai ta wadda ta shahi addini ta shahi masallacin sai a yi ko ta shahi harkokin da suke halattattu ne ba su da laifin ciki ba shiga hakkin kowa to ya halitta a yi amma dai su ma yin son samu ne a hita daga masallaci saboda yinsa yana yin jawo a yi wanda ba su ba amma wanda suka shahi gyaran masallaci a wanda suka shahi matsalar liman matsalar ladan matsalar masu kula da masallaci matsalar kare gyaran masallaci matsalar alkur'anai a karo wasu duk abin da ya shahi masallaci wannan sai ku yi da kuna wannan hira ba matsala amma hirar kasuwanci in ta hirar kasuwa ko wallahi na samun kuɗi ka kaya na ma kaga hirar ce halattacciya to in ka saba da irin ta sai kaga ana kiran ka kana ciniki cikin masallaci ka ka shiga abin da ba ya da kyau to saboda haka in dai ta shahi addini ne za a yi ma kadai to sai a yi cikin masallaci amma in ba ta shahi wannan ba to ba ta da kyau Allah ya sa mu dace na'am sai tanga ta bi malam wanda ya ce eh, wani bawan Allah ne ke yawan zama waje tun da sassaye to sai ke ganin waɗansu kaji suna yawo zakara da kaza kullum suna ta yawo to da alamun ba mai su kusa to su ne sai ya kama su ya sa su cikin gida ya ce sun zama nashi to shi ne sai wani ce mashi eh to in dai bai ga mai su ba ya kamata kawai ya yanka su ma sai ya ci to ko ya halitta haka nan mutum ne kullum da ya yi sallah asuba sai ya to waje ko gidan shi ya zanne irin mutanen nan da in yi sallah asuba ba ya koma in ya zo gidan shi maimako ya shiga sai ya zanne ko gida ko kuma wani wuri da cikin unguwa nan da wuri ya zanne yana lazimi kuma yana mazuru yana shawo to sai ya ga wasu kaji na yawo haka kusan kullum sai ya ga suna ta yawo ba su shiga gidan kowa ba wanda ya kawai sai ya kama su ya sa cikin gidan shi ya ce ya samu gashi to sai wani ya ce mai to inda ya kara bincika bai gabe su ba kawai yana iya yanke abin shi ma ya ce to haka ne tunda bai san mai su ba kuma kasa ya sa cikin gida kuma suna ma magana da wani ba a ga mai su ba to haka ne Allah ya sa an dauki lokaci suka ci suka koshi ba a ga mai su ba sai yanke su sai ma kanshi sadaka tunda yana da bukatar nawa amma dai ya ci gaba da dibawa ya gani in yana da bukata yana da galmin nama bai ga ba game su ba sai ya ci abin shi ba laifi na'am
malam wani tambaya ita ko- ko babu laifi mutum ya ba da kuɗi a ci ba daɗi ga manoma
wai ko babu laifi mutum ya bada a ci ba daɗi ga manoma ba laifi mun sha hudun wannan ci ba daɗi ba ya da laifi in dai an yi shi da ka'ida ka bada abin da ka bada ka san nawa ka bada kuma an yi ka'ida da kai ga abin da za a baka ga kaka babu laifi ciki a iyakanci me za a baka buhu nawa tiya nawa za a baka shi Allah ya samu dace
Wannan sunan tambaya malam wai- wannan tambaya ce wani gashi da ake da ake da aka ci ana yankewa a cikin kwana arba'in idan mutum yana iyawa askewa to yana iya askewa ko ko lokacin da ya ga dama
ya ce wai gasussuka na jiki da aka ci ana aske su cikin kwana arba'in ko ko mutum yana iya aske su eh, yadda ya ga dama dama ba cewa aka yi dole ba ne amma dai kamar yin suka wuce wannan lokacin ne to za su zama suna damun ka kuma za su zanki tada maka wani wari haka amma in sun samu nema duk sati biyu sati uku ka yi aski amatta gashin mara ka zanki aske su da sati uku ko sati biyu kai zan gashi ke kawai musamman in kai mutum ne wanda gashi yana yawan hitoma da sauri da dama dai an kai wannan lokaci ne saboda ah, abin nan a ba mutane uzuri ya kamata in an kai wannan lokacin kai ma abin ya zaki damun ka Allah ya sa mu dace
Ah, malam wannan tambaya cewa raka ta bayan eh fatiha ta bayan fatiha ta ƙarshen kamar fatiha ta bayan bude bude da ya rubuta tambaya da kyau kuma fatiha na ta ƙarshe yake tambaya ko ba ta ko ta fatiha ta karshe
sai wannan yake bar addu'a mana yace sun yi ma mutane aiki kuma ba a biya su ba har yanzu ba gwamnati kama aiki ba kamar sun ma ƴan gida aiki har yanzu ba su abin da suke suke ko ba yana bara addu'a cewa sun ma wasu yan kwangila yake ba sallame su ba kana su ma gwamnati ba ta sallame su ba shi yasa ko kai ma kana ciki Allah ya shayi mana hawaye ne wannan yake
mutum ne ya yi sallar mangarba ba sai tarda ana sallar isha'i sai eh, ya bi sallar isha'i amma cikin sallar isha'in bai samu raka'a guda ba kenan ya sallar mangarba ce kaman mutum bai sallar magariba ba sai ya ga sallar isha'i ana yi kuma an yi raka daya wai yana iya mai da wannan isha'in magariba wadda bai yi ba wannan matsala ce ta sabani tsakanin malamai wasu malamai suna ganin ka ebi ko da ma da kai aka ware isha'in kana yin haka kai raka ta uku kun an tashi kai kai zaman ka ka sallama sallar ka shi wasu kuma suna ganin a wasu kuma suna ganin haka da in ka samu uku din ta zama ta magariba saboda dama ka shiga da niyyar magariba shi ke wasu kuma suna ganin ma bai kamata ka shiga isha'in ba saboda ana bin ka magariba yawa ana bin ka bashi ya bashi ya kamata ka biya ko sannan ka dauki wasu sabon kaya ana bin ka bashi kaji ka ka kara ma kanka kaya to wasu na ganin dole a jera salloli sai an yi mai wadda ta wuce sa'an nan a yi yawa mai bi mata sa'an nan haka matsala ne ce ta safani tsakanin malamai kowa yana da dalilin shi da abin da mutum ya yi insha Allah duka daidai ne na'am na suna ga eh, yake tambaya malam ku yi bayani bisa kan kai eh, kai na turai To wani naman kai na turo baka san ko irin nama ne ya shi wayan cin shi ya halitta a cin shi
wai kai na turai wani naman baka san wani irin nama bane galibi ya kaji ne da kaza da an ganta ba an santa ba na in kaza sananne ya ce in ka gama mutum bai san kaza ba to
na shi ne din na ce wai na kajin kuma tale-tale ai mutane sun san shi saboda haka dai malamai sun ce kai na turai in yana zo mamu daga kasashen kiristoci waɗanda ko yahuda waɗanda allah ya halitta mana cin naman sai mu ci wadda dama allah ya halitta mana cin yankansu amma in ya zo mamu daga kasashen da ba san addinin su ba ba su da addini akwai kasashen duniya waɗanda ba su da addini ko kamar wace ƙasa kamar china ban kiristocinta yan kaɗan ne ko ba su da yawa gargajiya ce kawai ko kaga kai na turai na china haramun ne kaji shi musulmansu ma suna da yawa amma an kalle yawan ƙasa yan kaɗan ne tunda musulman ƙasar sun riƙa mutanen nijar su nawa amma kuma in ka kalli ɗan ƙasai sai ka ce ba ka ganin musulmi ‘yan tsiraru ne haka ma kiristoci addinin gargajiya shi ya fi yawa shi ne kusan kashi takwas na ‘yan ƙasai ko ko kashi tara ba da kiristan da musulmi su suke da kashi ɗaya cikin goma saura duk duk gargajiya ce yake to kaga abin da yake zuwa ta nan wajen su china su japan su korea su wane duk waɗannan gargajiya suke yi to irin wannan ba a ci sau da yan tsiraru da wuya ba su damar yanka ba ba su da wannan yanci sai dai sun yi gwagwarmaya sun yi kokarin a zanke barin su nasu wanda za su ji su yanka abinsu ba da su ba za su ji yankan kowa ba to wannan sai abinsu to kaga ba su da daman su taro maku kaji da su turo maku na saidawa ko ku je ku sau a hannunsu da wahala ne Allah ya samu dace shikenan Allah ya biya mana bukatu na alkhairi Allah ka shayi mana hawayen Allah ka ba mu lafiya da abinda lafiya za ta ci Allah ka samu kare da duniya lafiya Allah ka ba mu damuna mai albarka Allah ka shayar da mu ruwa masu yawa masu albarka Allah ka ba mu ruwan rahama ba na azaba ba Allah da mun nan tamu Allah ka kare mana ita ya Allah Allah ka sa ta kare lafiya ya Allah Allah ka ba mu ci maka mai albarka Allah ka shirya matasan mu samarin su da yan matan su Allah ka baka san mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali shugabannin mu Allah ka kara musu imani da tawakkali Allah ka kara musu adalci Allah ka kara musu hakuri Allah ka kara musu tausayin talakawa jami'an tsaron mu da suka Allah ka tsare su daga yan ta'adda da yan bindiga ya Allah marasa lafiyan mu suna kwance ko suna gida ko suna likita suna jiya ko suna nan tare da mu Allah ka ba su lafiya waɗanda suka rasu kuma Allah ka ji kansu da gafara ka ji kansu da rahama Allah ka sa sun huta Allah ka ta- ka samu tarda su ya Allah da kyakkyawan guzuri ya Allah Allah ka samu kare da duniya lafiya Allah ka yafe mana zunuban mu kanana da manya Allah Allah ka yafe mana zunuban mu ya Allah Allah ka kare mana gidajen mu ya Allah Allah ka tsare mu daga ambaliya da kwararowar ruwa ya Allah da bala'in ruwa Allah ka tsare mu ya Allah Allah ka kare mu ya Allah daga abin da ka jarraba waɗansu garuruwa da wasu kasashe da shi ya Allah su kuma da ka jarraba ya Allah ka ba su lafiya ya Allah Allah ka kubutar da su ya Allah Allah ka kare su ya Allah Allah ka kare su daga irin waɗannan annobobi da suka same su ya Allah mu kuma da ba su same mu ba wannan shekara Allah ka ci gaba da tsare mu ya Allah اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين